musulunci da rama ya ce babu layu falijazzaru min al'adai shi'a wannan babu zai mana bayanin cewa layu falijazzaru wanda yake mabucin dabba ta ariya layu falijazzaru من العليشية معهم سوايا ساسا ومثل قائلكم على لا يخفي صاحب العلي الجزار wanda yake mahaukacin hanya ba zai ba mahauci ba ko mahaɗi minal hadai daga dabba hadaya shi'ar wani abu a matsayin biyan hidar da mushi a matsayin biyan hidar da mushi sai dai cire daga ajihun shi ya biya jibin hidar kuma ya halitta yanka mushi kenan kasan da zai yanka mai a babe kuma na sadaka aljazzaru kenan shine wanda yake mahaifi mahauci kenan ana cewa aljuzara in kuma aka ce aljuzara shi kuma sunan irin abin da a al'ada mahauta suke amsan sun yi hida a al'adance kamar yadda za ka gamu ma akwai al'adar da in mahauci hida ƙa'ida zai haɗa wasu abubuwa a ce rukugu abubuwan mahaifi yau ba su ma wancan lokaci mutum ɗan mahauci hida to gefe-gefe gefa na dabbai duka yake tattara to shi suke cewa aljuzara da damma ke na aljuzara kamar ƙawahuwa na gaba da na baya da kuma kai gabbai ne na ini na wata ƙirƙirka su yake tattara ya ce mai aljuzara to irin wannan rukokin in mutum ya mahida dabba ta hadaya ko dabba wadda take ta suna ko dabba wadda take ta layya wanda su ne dai nau'ikan yanka guda uku na ibada go to ba za ka biya shi ba rukon wannan zama kambaci sai dai kenan ka biya shi kuma ne so in ka ga damar rukon ka ba shi amma babu na sadaka ku yi tsada da shi wannan kenan da ba amma dabba ce ya heɗe maka kawai ta baƙi ko za ka yanka kawai don halarci to nan gurin kuma sai ce ga ruko kenan wannan tsakanin gare da shi kuma tun da dama adantance ita ma dabba amma ta ibada ba biyan shi da wannan ana aliyar radiyallahu anhu qala amara ni nabiy sallallahu alaihi wasallam ana quma ala al-budni wala utiya alaiha shay'an fi jizaratiha daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yace amara ni nabiy sallallahu alaihi wasallam maki sallallahu alaihi wasallam ya umarce an aquma ala al-budni in tsaye akan taguwannin shi na hadaya an ce wajen guda 100 ne wanda da hannun shi mai albarka ya soke 63 sai da na aliyu wakilci soke mishi 37 sau da an akoma alal hudun in tsaye a kan lamarin wannan taguwanni ko dai in tsaye a kan ciyawarsu da ruwansu da kulawa da sutun da kayan guda ɗari ko kuma in tsaye a kan rarraba nama ɗin wala wuti a alaiha shi an fi ji zaratiya amma kar in bayar da wani abu cikin wannan hida na ta zamanto shi ne biyan wanda yake mahebi saboda haka kenan bayan raba ya zamanto za ka ba shi ko fata ko wani abu a babin wahalar shi haka wanda ya ma kiwo ko ya turka ma duk ba za ka biya shi alama ba sai dai za ka ba shi a sadaka kamar yadda kenan za ka ba kowa ma sadaka wannan ya nuna mana halaccin wakilta mutum abin da ya shahilai ya hadaya sannan kuma karamci da musulunci za ka biya shi sannan kuma gefe ɗaya ya halitta ka ba shi sadaka sannan kuma ya kamata dukkanin wanda yake kula da hida ya ji tsoron Allah don za ka ga so da yawa abin ana maimaitawa ana haɗi amma za ka ga wasu kawai dole wannan abin sai sun yi shi sai ka ga in sanuwa ce to gaba ɗaya abin da zai kwasa shi shi ya sa ma ya yi son rukun a kan kudin sau da shi rukun da zai daukan kaga ya huce kimar kudin da za a baya sau da haka lalle ya dangana da wannan shi kuma mai dabba kar ya ce a baka da kaza a ciki a yanka mashi abu mai kyau sau da ya za a yi mutum ya zo yanka abin da sadaka za a yi kuma ya tashi hannun shi goma baka ba shi wa shi ma sadaka ne ai hidar da ya maka ya nuna shi ma daga ahalin sadaka ne sau da inda yana da wadata ai ba zai zo ba ya yi maka sau da haka shi ma kenan ya cancanta a bashi sai ka ce mashi kenan ba a biyan shi da wannan amma ga abin da za ka bashi in ko ka ga dama kun yi tsada ka biya shi kuma karan kanka ya ka tattara rufan ka bashi to wannan kuma duka ya halitta imam al-bukhari ya maimaita shi a hajji babu ma ya tasaddaku bi jalal budin ya gabata a baya babu jalal budin da kuma ma ya tasaddaku bi juludil hadayi da kuma wakala babu wakala wa sharik fil qisma wa ghairi kenan wakilta mutun ya rabu yayi rabu zakka abinci wani abu zaka iya zakka ba sai da hannunka ba ka dauka ka ba wani ya je ya raba sadaka ka dauka ka ba wani ya je ya raba kamar yadda zamu ga yawanci kaga akan yi sharika ta misali wani ya wakilta wani a gina man rijiya a yi kaza a yabin to sai dai in aka saka daidai da yadda aka saka haka za ka yi in aka turo ma ga shi ka gina mana rijiya a gurin da ake bukata karka je kanan gabas inda da hanyar talo guda za a samu rijiya kuma kai kuma ka musu lissahin arewa inda haida ilawa za a sha a kenan in an yi nawa rijiya gurin da ake bukata ruwa ko to karka je ka gurin da ruwa kusa yake daidai da yadda aka yi haka nan za ka yi mushi sannan kuma kenan wannan wahalarka daban sai biya ka kar ya zamanto a ciki ne za ka hudda kanka a sai zamanto kuma kenan daban za a abin sau da haka dole wannan ga kudi gina masallaci kenan kai aiki za ka yi masallaci na kaza nake so a sai kaza kar ka zo ka ka samu ne ba da guri a kyauta kai kuma alhali balarabe ya sai guri a ka tsaya ka yi wakilci kenan da yake samu mun aita mu guda kaza wannan ai aiki ne ka sami samun wa marayan da zan yi da rubuta su da kaza ai aiki ne to ka biya ne daban amma kudin maraya shi kuma daban kar ya zama kowane maraya a sako mai miliyan a cikin miliyan ɗin ne kuma zan hudda kaina sai in duba shi kuma ce to aikon tarkciyar ma ka zake ba shi to sau da haka marayan balan din ga jika talatin talatin ta ishe su ba za a ba su diyawa ba kenan daban wannan ku yi a biya ka kai matsayin ka dan kwadago ne kawai wakilci ne na sa ka je ka mun kasa kenan daban kuma sai in biya ka tunda baka bar ba aikin ka kaje kai ta yin abu haka a banza amma ga miliyan 100 gina mun rijiya kuma a cikin zan hudda to kaga kenan hanya ce ta mutun ya zaman to ya ci haram Allah kare mu na'am eh sai da na aliba sai da na aliya wakilta yawa sai da na aliya soke da kai shi babu ma yi kalmin albudin wa ma yi tasaddaq irin ma yi kalmin albudin abinda yake halitta a cire daga hadaya wa ma yi tasaddaq da abinda ake sadaka yana daga khususiyya ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sadaka kuma ya halitta ka ci sadaka taka ka yi wakafin abu kuma kai ma ka amfana da wakafin da kai ka gina famfo kawai fi sabilin layi kuma kai ma ka dinga shan ruwan famfo ka yanka layya allah ka ba kuma sannan kai ma ya halitta ya zama tokaci ka yanka layya kowa ma baka ba ba ko tsoka ɗaya ka cinye abinka kamar mai kuma sadaka ka tana nan an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala kunna la na'kulu min luhumi budunina fawqa thalath fawqa thalathi minan فرخص لنا النبي صلى الله فرخص لو النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتصدقوا فاكلنا وتزوجنا daga Jabir bin Abdullah yace kunna la na'kulu min luhumi budunina mun kasance ba mu cin karan farko kenan a farkon sha'ani ba mu cin min luhumi budunina daga nama na hadiyan fawqa thalath minan sama da kwanuka uku na mina kenan bakin kwanukan mu kwanaki uku na mina amma da zaran ayyamu tashrif sun wuce to kuma shikenan ba mu ci farakasa lana nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai mana rufusa ya mana rangwame fakare ce kulu wa tasawwatu lalle ku ci har ma bayan ayyamu tashrif wa tazawwadu fa kanna wa tazawwadu saboda haka muka dinga ci muka dinga kuma guzuri saboda haka ya halitta dabba ka ta hadaya kayi murgenta ka gyara ka ajiye shekara ma ka ringa ci kamar yadda za ka galayya ke na ƙauyuka akan wannan sai a yi murgi a ajiye ana ɗanɓantararwa ana sawa cikin miya kusan sai kusa shekara ba ana dinga ɓarawa ka gani to kenan wannan ya halitta ko a ajiye kitse ana ɗan kamfatarwa ana saka cikin miya tsawon shekara guda da ana yin wannan duka ya halitta wannan kenan mutum ya zama to yayi kamar yadda kuma na haɗe kaga za a tanada shi a yi kwali-kwali a dinga turawa ƙasashe waɗanda suke da masu ƙaramin ƙarfi ka gani irin wanda duk za ka ga akan tura wato ya dai mu da yake wani lokaci aka turo sai ka ga wanda ma ya yi ƙarfin abin kuma sai a yi taraba wance kai gidan shi kwali ishirin wance kai goma wance kai kaza duka wanda ya yi ƙarfin ma abin kai ma kana iya sayan dabba karaba to kaga duka irin wannan abin da ka yi ƙarfin shi kakkawaiwa zuwa gare shi kamar akwai nau'in rashin godiyar allah in dai allah ya wadata ka da abu to kawai ka wuce mataki abin ka wuce ka bar wanda suke ƙasa su ma su zama sun amfana shi yasa ma ka ce iri irin wannan abuwan Allah ya hore ma in lokacin su yayi ba sai balarabe ba kai ma dukkan ka dangin ka ka sayi rago kamar ɗari ka gani yan uwa da dangi da sirikai da malamanka da wasu makwabta da wasu abokane amma gidan abokinka bayan ka balayya sai dai ka ciro wani ɗan nama a leda ka kai mishi kuma abokinka ne tare kuka tashi sirkinka ya ka ɗauko ta karfata guda ka aika mushi bai bala ya bar da kai mawa nan sirkinka ne ka ɗau karfata guda ya ka kai mushi ka gani amma inda misali an yanka sai ka ɗauki ragon guda ka kai mai in ma kana tsoron akwai inda ka kai mai ragon zai kai kaso ya sai ne a yi dai ne kenan sai a yanka sai a kai ka gani sai a kai a yanke kaga ayyaya ce a yi abin nan kuma sannan ga ladan da ka samu ladan yanka kaga nan sassan hadaya wajen rakumi ɗari kuma irin wannan yana ƙara albarka ta dukiya ya kaga duk mai irin wannan da wahala ya zama yayi baya to amma ya kaga akwai garuruwan da bid'a da ta yi ƙarfi sai kaga misali alayya zai iya shiga watan da ko sai tumkiya amma an ce ma takutaha ce zai sai marke guda biyu a takutaha ka gani akwai ɗanda aka ce ma bukukuwa irin na maulidi zai sai maka barke sai maka raƙumi shi ɗaya ko raƙumi biyu amma alayyar behebe yanka tumkiya kaga yanzu waɗancan sallorin su ba sharanta mushi ba amma zai iya sai raƙumi kuma an zo wannan jarabi wanda aka sharanta mushi kuma sai ka gaina ja da baya to kaga duk shi ɗan ne yake ma mutane irin waɗannan abubuwa ne saboda haka kama a suna ne sai ga ga misali an aiwawa mutum ɗa namiji maimakon ya sayi raguna guda biyu namiji to sai ya sayi tumkiya ta miya kari sai ya sayi taure na yin burushe da ake cago sai ya sayi abin nan ko kuma ya sayi maraƙi yanzu kaga maraƙin nan zai saya mashi raguna biyu har ma a sayar da tumkiya kaga can bai ɗabbaka sunan ba kuma ya zo abin da ba a sa shi ka gani sau da haka duka wannan shi ɗan ne yake ma mutane abin nan da ya zama mu dinga sa'a irin wannan bangare din saboda akwai alkhairi cikin aikata abinda Allah ke so ta ko kuma da insani faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu duk wanda zai tatawwi na alkhairi to wannan abin ya bi mishi alkhairi in Allah ya wadata ka to lalle ka kyautata a bangaren abinda aka shar'anta maka fara kasalan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ce kulu wa tazawwaju ku ci ku yi guzuri fa akanna wa tazawwajina muka ci kuma muka dinga rikar guzuri wannan a kitabul jihad ya fitar shi babu hamdu zari fil ghazwi daukan guzuri a wajen yaki atima babu ma kana salaf yaddakhiruna fi buyutihim asfarihim irin yadda salaf suke tanadi a bulaguran da zaman gida na abinci da nama da wani shi wannan bai korewa tawakkali dan ka sai abincinka na shekara misali ka aje a gidanka wannan bai kore tawakkali kamar yadda ka burhanuddin ya ce ya kawo ɗalibin ilimi ya tanadi abinci na shekara guda lokacin da ana karantar da mu gani muke yi kamar wani yaushe za ka zo ka saya kamar ne kaga yadda muka iyali ya muka gani mulmuci in kai bazar ya ce ɗalibin ilimi ya kamata ya tanadi abinci shekara ne ya tafar da ne ɗalibin ilimi don ya samu damar neman ilimi sai muke ɗaukar kawai kamar wani abu ne haka haka yaushe ka gani amma ya kayi iyali ka gane tare da abincin shekara ya ake shin ka samu damar neman ilimin goma ka samu dama ba ba a kalla wata zawajina muka ci muka yi guzuri a zahi babu ma ya kalmin luhumin a zahi ma ya tasawwat min ha na mallai ka ci sannan kuma ka aji duka wannan ya halitta babu halittar taksir inda ilhilal wannan babu zai bayyana mana hukunci har halatta yin tarkobo wa taksir da kuma yin sai inda ilhilal a lokacin warwarewa kenan duk ya halitta kamar yadda Allah subhanahu wataala yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhalliqina rukusakum wa muqassirina la takhafu muhalliqina rukusakum wa muqassirina kaga ai Allah ba da labarin muhalliqina rukusakum wasu suna talkabu wa muqassirina wasu kuma suna sese kenan ko kai talkabu ko kai sese sai dai an wara da mi muhalliqina kaga qur'ani ya wara da alhalqin kolo to kai kolo ya yi sannan kuma nan sassa ya addu'a ga masu kolo su uku sannan kuma kai ga masu sisi sau da haka kenan abin da ya in dai ka yi da aikin hashi in ba ta matu'i ba ne ka yi bayan gama umara shi sai ka ɗan cirga shi kaɗan to amma ta halili na haji abin da ya ke na alhal mutu ya zama to ya yi talkogo an ibn umar radiyallahu anhu ma qala halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi talkogo a hajjin shi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin magazi babu hajjatul wada to kaga kuma abinda manzana sallallahu yayi shine kenan afdal abin da yake wa an radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahamul muhalliqina in kuma a ce kai harrama da haji sai cuta ta da mutan akai sai aka aske gashin duk gaba daya to yanzu in ka zo tahalili ana son kuma ka bi da aska ka bi da aska gefe-gefen duka ko da ba gashi sai abu da aska don dai zamanto an kwatanta ko kuma a ce misali mutum mai sanko ne gashi nashi tsal ba komi wanda yake asalin shi ma kenan in ya ida sai ya bi da aska ko da ko babu gashi ɗin allah rasulullah sassan ƙala allahumma rahamil muhalliqina ya allah ka ji kan almuhalliqin masu yin tarkwabo wannan ya nuna in mutum ya aikata abu na ibada abu na kirki a mushi addu'a mutumin da ya aikata abin da ya dace a mushi addu'a ka a bar shi haka misali matashi ne yana share masallaci yana gyara masallaci yana kaza sai a mushi addu'a don ya kama kafa wani ne sai kawo shi huda masallaci sai a mushi addu'a wani ne kaza sai a mi addu'a wannan addu'an da za a yi a cikin su da akwai tashiki ga shi wanda ya aikata abin sannan kuma akwai tashiki ga waɗanda suwa ba su yi ba za su yi kokarin su zamanto suna yi yanzu sai yi kullum ana ma mai share masallaci addu'a sai ake ma mai kawo turare masallaci addu'a kaga shi zai kama ƙarhi na yi a gaba sannan kuma saura ma za su yi ƙoƙarin su amma misali wata ta turo turare ta ji shiru ta ƙara turare da to kamar dai ko dai ba a san turaren ka zo ka share ka hudda tauto ka yi gaza ka ga yi gagare abin da to ko da don allah kake yi kaga ana ma addu'a zaka samu ƙarfin gwiwa wannan shine karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga nan sallan duk inda wani zai abiya zuwa ga Allah ake ma amma nan sallan sai kan yi addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kaga hatta da zakka aka ce mutum ya bada wa salli alaihim mutum ne ya dauki abiya baka baka ce ba Allah saka da alkhairi Aisha in kyauta tura ta kace ya saurara ka ji menene abin da yake don an zo an faɗi kuma mai addu'a amma mutum ya ɗauka ya baka ba kai ba addu'a ya ƙara ba kai ba addu'a ya ƙara ba kai ba addu'a to za ka zai ce to kudi abin nan ma ba a so ka gani to iya da kyau kenan addu'a lokacin da mutum ya abu mai kyau balle kuma a ce ɗalibi ne wani abu na tashiyi karamiyar za ka gan kame addu'a sauran ɗaliban ma suna kama ƙarfi amma kawai yaro ya yi ƙoƙari ya ji shiru ka gani wasu yara ma su kan ci ba mun addu'a ba gaga akwai masu yin wannan sun yi abu a zuwa gani ko mata da yawa suna na su ce ba yi ba addu'a ka gani to wani ɗalibi abin ta shi ya kamata a shanci a shi sai kama ƙarhi an na rasu kala Allah umar hamil muhallafi na ƙaruwar muƙassiri na ya rasulallah suka ce ya ma'aiki har ma masu sai sai go su masu sai sai yan kaɗan ne sun ji an ce wanda suka yi tarko Allah ya ji kansu a wata ruwaya Allah ma gafiyar قال اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال هيك والمقصرين الله كاي جن كاي كاي رحمه ga masu saisaye ma wanda ya nuna yin tarkobo shi yin saisaye ma kuma ya halitta sannan kuma yin tarkobo a wajen aiki haji kenan shine abin da yake afdal amma in ba wajen aiki haji ba malamai suna karhancin yi wannan saboda sima ce ta khawarij wanda annabi sai ya ce sima mu mutahaliq siffar su yin tarkudu to kaga tunda wata sima ce ta wanda suke mubtadi'a mun kuma an hana mu koyi da ashabul jahim to ba za ka ringa yin tarkudu ba tunda simar wadancan ce saboda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum Allahumma sai in ya zamanto da akwai darura kamar misali mutum yana da amosani aka yana da makero yana da wasu dai cututtuka na kai ko kwarkwata misali to kaga nan gurin dan kawar da wannan cuta ya kan yi وانا ابي انا ابي هريره رضي الله عنه مثل ذلك الا انه قال اغفر بدل ارحم قالها ثلاثا سأقول قال وللمقصرين yace Allah ka ji kan ma wanda suke masu sese wasu malaman suka ce hikima dan ya zama cikar kenan kankare kankarar zunubi shi yasa ma shi yasa ma suka ce yawanci zaka ga wasu wajen tuba sukan kenan askewa gashi lokacin da suka tuba daga wani abu amma shari'a ce ibada ce an shar'anta yana daga sha'ir na aikin haji sau da haka mutum ya gama ya yi kuma juna zai iya ma juna ka aske ma mutum mutum ya aske maka sau da haka duka wannan za a iya saɓanin irin wanda za ka ga misali su suna kyamatar haka ke da abin da ya kai tarkobo inda wanzam ka sa wanzam yawa in kuma za ka ma abokin ka shi ma ya maka falin lalata ana biyo da amma mata su kuma kenan sai dai su dan kama tsinin gashi aka su dan cire dan kadan shi kenan yayi ana bi hurairah radiyallahu anhu misra zalik kaga su kuma mata saboda ado ne hatta da wajen ibada sai aka ce su kuma su yi takasiri shi yake to amma kalai kayan da shi ɗaya ke sa kawai kaga mace ta aske gashi ko ta maida shi kamar na maza ga gani an muawiya radiyallahu anhu qala qasartu ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mishqas muawiya ce na aske ma manzo sallallahu alaihi wasallam da ma'aski shi ne almakashi sau da haka na yanke ma manzana sallallahu alaihi wasallam da abin askewa gashi wanda yake na kai sallallahu alaihi wasallam haka aka aske ma manzo sallallahu alaihi wasallam alamsa sai rarraba ma sahabbai gashin shi ne albarka sahabbai kuma suka tanadi wannan gashin wasu suka dinga ajewa in an kamar lahiya duk cutar da ta ijin magani kawai sai su a kawo fadi da an kawo sai a balbala kawai sai a wadamta ya sha sai tashi ka gani haka sabai suka dinga neman tabariki da gashi manzo da sassan dama kuma ya halitta neman albarka da annabi sallallahu alaihi albarka da neman albarka da athar nashi sallallahu alaihi wasallam sai dai duk wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba qaulihi qauli rajihi ba mu shaka wannan yasa ba su nemi albarka da gashin sayyidina Abubakar ko gashin sayyidina Umar ko gashin sayyidina Usman da athar inda zaka ga ana ambatawa akan neman albarka da wani canjin abu na waɗanda suke sahabbai yawancinsu duk su tabbata ba kamar yadda badar da aini ya ambata wata magana har da yake raddi ga shekul islam akan matafiyar shekul islam ya tahi akai amma kauli wanda yake rajihi abin da shekul islam ya tahi akai lalle wannan abun ba su ba tabbataccen akari daga magabata cewa sun nemi albarka da wanda suka yi kowa daraja bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shugabanni na dattijawan gidan aljanna abubakar umar sai da kuhul alal janna min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin kaga ba san ba ana neman albarka da nasu yasa ba hakan toma ba gashin su an tattara shi duka alhali kuma sun rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin Fatima da ragowar ahlul bait jikokin manzo Allah sallallahu kaga duk ba a samu ba ana neman albarka da asarin nasu inda kuwa a ce ya tabbata an dinga neman albarka da kingin wani abu nasu ko tuhonsu ko gashinsu ko wani abu nasu kaga da ba abu bane wanda zai buya da an samu dalilai wanda sun dinga bibiye sun dinga bibiye juna kuma wanda suke sun tabbata to rashin nakaltawa wannan sai yake nuna khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nemi albarka da wani kingi daga kingin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu yau za a iya cewa ga gashi manzo Allah da kori gar annabi sallallahu alaihi wasallam ko takalmin shi ko wani abu malamai suka ce a'a yau da gobe da fitintunu da suka ringa faruwa da ya kukkuna ya sadi yawanci waɗannan kingin abu na mazuwa sallallahu alaihi wasallam yawanci duk sai suka zamanto babu su sannan kuma a gefe ɗaya gudun irin abubuwa wanda suka ringa faruwa na shirkiya da ya sa abubuwan sun bata kamar misali kaga zobe na mazuwa sallallahu wanda ƙarshe sai fada bi'ir aris aka kurashe ruwan gaba ɗaya ba a samu zoben ba ka gani aka kurashe gaba ɗaya ba a samu ba to sai zama to duk irin waɗannan abubuwa babu su babu wani cikakken tarihin da zai cewa gashi an rike su tabbas waɗannan abubuwan su ne sai dai kenan abaiban da zaka samu cewa masu cuwa-cuwa yawanci suna amfani wanda kuma abin yana da haɗari yanzu misali gashin manzana sassana kaga duk cutar da mutum ke an barbara mai in ya sha sai warki to zai kawo kawo wani gashi kace gashi gashin manzana sassana mutum yana da sida aka balbale shi ya sha bai warke ba kaga abin sai bai wani shekaru da abin da sai shiga to shi yasa hadari ne mutum ya zama tun irin abubuwan da suka shahi manzo Allah sallallahu yana neman kuɗi da su ko kuma yana yin ƙarya da abubuwa sai ka jayo shakka ma cikin addini wannan ba shi da kyau kawai ka tabbata akan wannan ko ka ce ga wata wasiƙa ainihin wasiƙar ramazanarsa sai sa aka rubuta ko ga kaza kuma babu wani dalili da yake tabbatar da wannan ko ka ce ga wani musahafi zamanin kaza da aka yi kamar yadda shekarun baya shekara ashirin da wani abu baya akwai wani mustashirki wanda yake na faras wani shaidan ya yi kamar wancan mustashirkin marubuci ya nuna ga wani kwafi na ƙur'ani zamanin sayar da usman kaza kaza shaitanin ya hudu shi dama goma zara su san mukaddima ta musulun kaga ya faɗi cewa lallai ƙarshen duniya shaitanu za su hutu su dinga gaya muku abubuwan da iyaye da kakanni ba ku taɓa jin shi ba ku yi ta ganku to kaga wani shaidan ne kawai ya yi kama da wancan marubucin ya hudu wani kwafi ya ce ga wani kwafi na abin nan an same shi a yankin ruwa a yana ne kaza kaza to duk irin na abubuwan malamai suna hanzarawa a kai shi yasa za ka ga ahlus sunna suna nesa da irin waɗannan abubuwan da babu wani cikakken tarihi da yake tabbatarwa saboda kuruna bayna zalika kathira an muawiya radiyallahu anhu qala qasartu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yace na askiya maza kaga nan samun albarka da kuma dacewa a ce kama manzo Allah sallallahu aski wannan kaga ba karamar daraja bace ba babu ramayar jimar sai kuma wannan babin zai mana bayani akan ramayar jamar lokacin jifan dutse sau da aka ramayar jamar wanda da hausa ke cewa jiwon shedan wanda ke cewa jiwon shedan ka gani babu wani ji ka gani babu ramayar jamar an ibn umar radiyallahu anhu wa annahu sa'alahu rajulun mata armil jamar qala idha rama imamuka farmi فعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر أن قال الراغرس zamu ga yawanci hadisai na Abdullahi ibn Umar suna da yawa bangaren abin da ya shafi aikin haji saboda mutum ne wanda yake da yawan ibada ta haji da kuma umara kuma yana da cikakkiyar masaniya da ƙwarewa a bangaren abin da ya shafi manasik shi yasa ma kama hajjajo siyar cewa kare ya saba ma ibn Umar a bangaren wannan annahu salahu rajulun mata armil juma wani mutum ya tambaye shi wani lokaci ne zan yi jifa wanda ya nuna in za ka yi tambaya dangane da hajji ka tambayi wanda yake masani dama da kwalar fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamu lalle na da kuskure ka tambayi mutumin da bai da masani akan manasi kaga zai zaman to ya dora ka kan abin da yake ba daidai ba qala idara ma imamu ka farmihi yace lalle in amirul hajji kin kai jifa sai ka yi ma'ana jagoran wanda yake giddinku in yayi sai ka yi ko shugabanka in ya jifa sai zaman to ka jefa wannan kaga ya nuna yadda abdullahi bin umar ala ƙarin ra'a gare shi da kuma magabata na gari suke ƙoƙarin gina mutane akan tafarki wanda yake na daidai shine yin da'a ga waɗanda suke jagorori matsukar dai abin da suka yi bai zamanto ba saɓan allah ne don kalima ta zamanto guda ɗaya fa'ada alaihi da mas'ala mutumin sai ƙara da ya tambaye shi ƙala ya ce kunna na ta hayyano ya ce mun kasance muna kirdado faiza zalata shamsu ramaina in rana ta yi zawali sai mai jiwa wannan jifa na ranar goma ga wata ana yin shi kenan lokacin da rana ta ɗago wata duha ragowar kuma ana yi ba da zawal sau da haka kenan waɗannan ya gaya mushi wanda yake na tsoron ayyamu tashirik ya ce kenan idan zalata shamsu farmi idan rana ramaina mukan yin jifa kaga ana ablabin umar alƙarin ra gare shi ya maida shi zuwa ga wanda yake jagoran shi matsalan da wani zai zo maka tambaya amma ka lura tambayar da ya maka akwai malaman shi ko malaman garin su ga fatawar da suke kai kuma ko mas'ala ce khilafiya sai tambaye ka amma ka san malaman malaman shi ga matafiyar da suka kai ko malaman garin su ga matafiyar da suka kai ko kuma misali hukuma ta garinsu ga kan abin da ta tayi to bai kamata ba ka ba shi fatawa saɓanin wancan abin ka ce misali ya saɓa ma wannan saboda muwafaka kan abin da ba haramun ba ne ba abu ne wanda yake mai ƙarfi abu ne wanda yake mai ƙarfi shi yasa za mu ga waɗansu daga sahabbai kaga suna mai sun dinga min sayar da Uthman kuma suna cika suna cika suna cika sallah kamar yadda ya zama to yana cikawa sai ba su kalafa mushi ba alhali kuma sun tsaye akan mi yin kasar to kaga kenan a irin wannan babi din duk abin da zai iya kawowa fitina to ba sa a dinga samun rarrabo kawuna na al'umma musulmi matukar abu ba wanda yake mai karfi bane to lalle kawai ya zama to an wafaka kar a kawo sabani babu ramayil jumar min batalil wadi wannan babu zai bayyana mana ramayil jumar sai kuma bayani akan ramayil jumar jifan dutse min batalil wadi daga batalil wadi ma'ana wannan yoman nahari kenan ranar goma ga wata bayani akan jifa na ran goma ga wata to akan yin jifan ne min ra- min ra- min batalil wadi sabanin kenan ragowan kwanakan na tashriq wannan shi ma babin afdaliya inda zai zama to mutum ya hau daga tudu yayi maimakon daga nan gangare yayi sai dai ya zama to na ranar farko yayi daga gurin da yake gangaren shine aula an abdullahi radiyallahu anhu annahu rama min batn alwadi abdullahi ibn umar ya jifa daga batn alwadi fa qila la sai aka ce inna nasan yarmuna min fawqiha ai mutane kuma suna yin jifa daga sama ba daga gangare ba faƙala ya ce wallazi la ilaha gairu ina muku rantsuwa da wanda babu abin bauta mafisa cancanta sai shi ha za maƙamun lazi unzilat alaihi suratul baƙara wannan bigiran da kuka gani suratul baƙara ma a nan ne aka saukar ma mazala sallallahu alaihi wasallam ita kenan wannan inda na tsaya kenan ne jifa wannan ya nuna mana abin da yake aula kenan yin jifa daga batsanin wadi sai dai in mutum ya yi a wani gurin da ba nan ba jifan shi ya yi sai kuma ambata sunaye na surori kaga ya ce makanin lazi unzula suratul bakara saɓanin wanda suke ganin cewa sai dai a ce sura allati to zuka rufi hal bakara surar da ake ambatan bakara kenan halatta a ce kai da suratul bakara suratul naml suratul kaza ba sura allati to zuka rufi an kabut allati to zuka rufi kaza kenan wannan wannan din ya halatta mutun ya ambata امام البخاري ابتر الشباب رمي الجمار بالسبع حصيات باب مره ما جمره العقبه فجعل البيت ان يساره zai sanya ka'aba hagunsa mina kuma bangaren damansa babu yukabbar ma kulli hasa saboda in zai jefa kowace tsogowa zai ci Allahu akbar sai ya zamanto ya jefa ta babu ramil jumar bi sab'i hasayat wannan babu zai bayyana mana adadin tsakonkwanin jifa ɗin bisa mai hasaya kowane jamara kowane bigirin ɗin zai jefa da tsakonkwani guda bakwai ka gani da tsakonkwani guda bakwai wani radiyallahu anhu annahun ta wannan tsakuwa da za a jifa tsakuwa ce wadda take madaidaita ba ta wuce ta bakan danko ba ba ta wuce ta bakan danko ba sannan dan mutu ya ɗauki dutse ya fasa wannan duka ya halitta balle duk akan kawowa gaba ɗaya kene zamanto an zuba kene inda mutum zai dauki babba ya farfasa shi ya rarraba ya dauka shi ma haka duka kenan daidai ne ba jiwa da takalmi ko wani abu sannan kuma abu ne wanda yake ibada tare da nutsuwa ake yi shi yasa manzo Allah san sai ce mithla hadha farin kamar wannan ku jifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lalle a hirkin ku da guluwi a addini irin yadda za ka ga misali waɗanda ba su tsaya sun karanci manasik ba sai ga mutum yana jefa wani ma hanyar ɓata hajjin shi akwai yadda za ka suna jewa tare da zagi da kaza da jan haushi da takaici ka gani da tsinuwa tun da an ce mai shaidan ne kuma yana tuna tsayar da shaidan ya mushi to gagan zai jewa sai ka ga da jin kuttu da takaici da waɗin baƙan magana irin yadda ake ɗaukowa hotuna za ka gana mutane da yawa wani ya cincimi ma wani babban abu to kaga duka wannan annabsa sai ya ce a hirɗinku da gulumi kenan le misali haza farmi bihi kamar wannan annabsa sai ɗauka sau da hudu a ni mana suka kuma anna wanta ha'ilar jamaratul kubra ya zo jamaratul kubra don yin jifa rana ta farko faji alal baita an yi tsarihi ya sa ka'aba agunsa wa mina an yami ne wara ma bi saba'in rana ta harko tsakonkwani guda bakwai jamaratul kubra kenan za ka jefa tsakuwa bakwai kuma nan kaɗai ne za ka jefa وقال يتي هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره ابو لابن عمر yace kamar haka ya jefa wanda aka sabkar ma suratul baqara wannan ya maimaito a haji babu ramayil jumar min batsalil wadi a rana kenan ta farko a batsalil wadi babu marrama jamratul aqaba fa ja'ala albayt an yasari babu yukaffar ma kulli hasa kuma kowace mutum zai zama ya kabbara a ranar goma ga wata zai jefa tsakuwa guda bakwai babun idan ramal jamrataini ya ƙum wa yushilu mustaqbilal qibla in zai jefa waɗannan jamararri guda biyu zai tsaya kenan adadi guda saba'in rana ta harko zai zamanto ya jefa tsakuwa bakwai ɗaya biyu uku a yamun tashirik bakwai bakwai su uku kowace rana ga kowace rana ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya su uku sattin da uku ga bakwai wanda suke na farko kaga kenan an samu adadi saba'in an ibn umar radiyallahu anhu annahu kana yarma yarmi jamarat ad-dunya bi sab'i hasayat yakan jifa a rana ta goma ga wata rana ta harko sai jewa a jamratud duniya bi sab'i hasayatin tagonkwani guda bakwai yukabbiru ithra kulli hasa in ya jefa kowace sai kabbara thumma yataqaddamu sai ya shiga gaba thumma yushil sai kuma ya dan sauƙaƙa thumma yaqumu sai ya tsaya mustaqbil al-qibla yana mai fuskantar al-qibla fa yaqumu tawilan sai ya tsaya tsawon lokaci waye da uye addu'a wayar ku ya dai ibnu qayyim Allah ya kanshe da rama cikin zalil ma'arif ya da khairul ibad yace hajju mazara sassana ta kumshi gurare shidda inda ya dinga tsaya yana addu'a yace matsaya ta farko kenan ala safa a wajen safa na sassan da yazo ya daga hannu yayi addu'a na biyu kuma alal marwa na uku ya tsaya addu'a arafa na hudu yayi addu'a a muzdalifa na biyar yayi addu'a jamratul ula na shida ya addu'a jamra wadda take a tsaniya sai kuma kenan wanda yake na bakwai so da na shida kenan aku so da haka nan sarar san kenan ce shi ta kumshi tsayuwa ya addu'a gurare guda shida gurare guda shida ala safa marwa arafa muzdalifa jamratul kubra jamratul ula jamratul tsaniya kenan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya addu'a bai kuma tsawilan waye da ya rufu ya dai sai kuma ya daga hannun shi irin waɗannan gurare ana buƙatar tsarkakewa addu'a tsayawa mutum ya kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala roƙo Allah subhanahu wataala sannan duk abin da yake bid'o'i ne ko ya saba ma hanya lalle mu nisanta kamar irin wanda zaka ga misali mutum zai addu'a a same kamera ko da mai ɗaukan shi a kamera ko kuma misali shi ya jona duk wannan wasa ne da addinin Allah wala tattakhidhu ayatul lahi huzwa sau da haka lalle addinin Allah ya yi ƙarfin mutum ya mai da shi wani abu wanda yake na birgewa ko wani abu na ba da labari duk shari ne na shiɗani karan farko nan sosai ce na bai kallahun ma hajjan lasun a tafihi wa lariya hajjin da babu jiyarwa babu kuma riya a tattare da ita ka gami ya kamata duk wanda zai haji hajji duka kiyaye irin wani ban kwana Allah ya taimake mu za mu samu dai Allah ya mana tashi wannan kara saboda haka a gafarce mu ka gani Allah ya taimake mu mun samu min kaza amana addu'a Allah mai domin cikin iyalinmu za ka zo hilin jirgi ka dauka ka zo cikin abin nan ka hudo he ka ce nasara kana daukan ma kanka ka samka shi ma ka dauka kai kaza ka dauka irtazi in ka duk kana ba da labari he mun dawo kaza kaza hawanka da sabko ka duk gaba daya ka zo kuma gurin da shi ne karshen guri na bin shi ma dai kana dauka ka nuna ma mutane to ka dauke misali dan Allah wannan kaga kuskure ne kuskure ne wannan ko mafiya za ka wani lokaci ragon awa sukan gani wajen malamai shi mutum ba malami ba ne ba sai ga ai babban malami wane ya yi musamman ma ami wanda shi yana lissahi da shuhura kaga wani shi yana lissahin malamta ta hanyar shuhura kamar mata ne malamin da suka sani a tele ko a tv shi ne malami to akwai masu auna malamta da wannan ai ga shehu malam wani ai ga shehu wani kaza ka gani yayi saboda aka tunda yayi shikenan to kaga wannan kuskure sai kai su kuma su yi duk gabaki ɗaya ga ga mutum gashi yana da ƙoƙarin hajji da umara amma bin tausayi kuma duka yana ta yadda abin da suma lalle kai duk inda zaka yi ka boye ibada ka kuma ka nufaci Allah sun mayar mil usta sun ma yakun za ta shimal sai kuma ya je bangaren hagun fayastahil ya daga murya fayastahil ya daga murya wai kun mustaqbil qibla ma'ana ya zaman to ya daga murya wajen kabbara mustaqbilal qibla fa yaqumu tawilan thumma yad'u wa yarfu yadayhi kuma sai daga hannuwa wa yaqumu tawilan thumma yarmi jamrata zat al-aqaba min batn al-wadi wa la yaqif indaha ita kuma baya tsayuwa thumma yansarif sai kuma ya juya kenan kan tsayuwa jamratul ula thaniya amma banda mi salita wa yaqulu yana ce haka za ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yadda kuka ga ina yi haka na ga manzanarsa sai yana yi wannan ya nuna dukkanin ibada ana kwaikwayon manzanarsa sallu kamar ra'aytu muni usalli kuma duk abin da zaka koya ma mutane ka koya musu siffar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ka koya ma mutane alwala abu sa mazhabu sadatul malikiyya ka koya ma mutane hajji ka ce mu manasikul hajji a mazhabu na sadatul malikiyya ga yanda yake kaza a'a ka koya musu a mazhabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tawafil wada'i sai kuma hukuncin tawafi na bankwana an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala umira an-nas an yakuna akhiru ahadihim bil baiti umira an-nas an umarci mutane an yakune zamantu akhir ahadihim karshen bankwanan su bil baiti ya zama da ka'aba ne illa annahu khuffifa anil ha'id sai dai in mace mai al'ada ce an dauke mata ana buƙatar lokacin da ka kulle kayanka ka rabo da masauki kawai hilin jirgi za ka abinda za ka yi bankwana da shi na ƙarshe ka'aba ga wanda yake a faƙi amma da shi dama ɗan makka ne a shi dama da gaushe na amma kai da daga wani guri ka je ka to zaman to kawai da kayanka ka zo ka daga nan gurin ba zancen koma masauki in ku za ka koma masauki ko ka yi wata umaraka to kuma hallaumi ya zama to ƙarshen abin da za ka baro shine tsawafi ga ɗakin allah amma in mace tana al'ada matsalan ta yi tsawafin ifada sai al'ada ta zo mata shikenan ba sai ta yi wani sai rashin layiya ta zo mai shikenan ba sai yayi ba kuma sannan babu wani jini da zai zamanto kenan an bayar an anas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam zuhur wal asr inda za a ce misali baka yi ba tsawafi na rukuni an ce tsawafi ya kasu gida uku akwai tsawafi na rukuni tsawafin ifada akwai tsawafi na mustahabi shine tsawafi wanda yake na ziyara ka gani sai kuma tsawafi wanda yake na wajibi shine tsawaful wada to misali baka yi ba tsawaful ifada sannan kuma ka zo kenan zaka tahi to yanzu tsawafin wannan da zaka yi na ifada ya tsaya maka matsayin tsawafi wancan wanda yake na wajibi matsayin ka kamar kai ne ka shigo masallaci ga tayyatar masjid ga kuma rakatul fajr matsayin ka kamar kai ne ka shigo masallaci kenan ga wannan in kai wannan guda shi kenan ya ishe ka ga wanka wanda yake na juma'a ga kuma wanka na janaba ba ka yi ba hallau ka zawo ka ƙara yin wancan ɗaya illa na kufifa anil ha'idi an anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wal asr wal maghrib wal isha anan sa ya sallaci az-zuhr al-asr maghrib isha thumma raqada raqada bil muhassab sai kuma dan ya dan rumtsa rumtsawa a muhassab muhassab guri ne wanda yake tsakanin makka da mina ana ce mai abuta a namsansa ya tsaya nan sun maraki ba ilal baiti faɗafa bihi sai kuma ya je ka'aba sai ya tawafi daga nan kuma sai tahiya kenan in ka da aikin haji in ba wani uzuri kawai su ake ka gaggauta komawa saboda haka a namsansa bayan gama haji bai koma ba kuma makka garin da ya hijira ne kawai daga nan ma sai dama ne kai ka haji duk wani abubuwan ka za ka sai ka gudanar da su kafin gama wannan kana ida kana shi kenan sai ka kai nan sabka a muhassab bai daga cikin sha'a'ir na aikin haji kenan in misali gaba ta kama ka an zo tsayuwa nan gurin sai ka tsaya guri daga guraren da nan sassa ya yi zango falillah na mai ka sabka in kuma ba nan ba za ka yi kirda dan gurin ba dukkanin guraren da annabi sassa ya sauka a nan gwargwadon ada gwargwadon yanayi misali to ba su daga cikin sha'a'ir na aikin haji ka girdadu wannan ka mai da shi kamar dole he an sabka a nan sai zaman to bida amma hutu ya kama ku sai ka tsaya nan gurin don zau da annabsa sai ya tsaya nan za a baka lada za a baka lada amma ka kallafa dole sai an yi a nan to nan gurin kuma ka zo da wani abu kenan cikin addini sau da annabsa sai bai sauka ba a nan don matsayin shi na sha'ira daga sha'air na haji baban idahadatul mar'a ba'da ma afadat hukuncin mace ce ta yi tsawafi na rukuni tsawafin ifada sai kuma al'ada ta zo mata to yanzu sai ta jira ta samu tsarki ta yi tsawafin wada a aribin abbas radiyallahu anhu ma qala rukhisa lil ha'idi an tanfira idha afadat an rangwanta ma mai al'ada in dai ta yi tsawafi na rukuni shikenan kawai tana iya tahiya ba sai ta jira boncan tsawafi wanda yake na wajibi قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ناجي ابن عمر يناجي إنها لا تنفر بذات تهبا ثم سمعته يقول بعد بانا يناجي يناجي إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الهلا annabi sa sai ya musu rawbani kaga kenan ibnu umar yana da fatawa guda biyu wannan kuma shine tsoron Allah in ka ba da fatawa nan gurin sai ka ga daidai kuma sai ka dawo sai ka canza waccan fatawa din sannan kuma ba abin kumya bane ga wanda yake malami mabaga ce ma ta malami wannan abinda baka sani ba dama ai kullun karatu kake kullun ma ka tsaya abu ɗaya ya nuna kenan kullun abu guda ne kawai amma ƙa'ida in dai ana bincike ana karatu ai dole kullum ƙara ilimi ne kake yi za ka faɗo wani abu kuma ka gano daidai ka sabka kai ko kuma ku tantauna da wasu su gaya ma ga abu wanda yake nan kaza kuma shi kenan ya zama to ka dawo daga kan wancan abin kenan ka dawo kan abin da yake daidai sau da aka kenan wannan shi ma da akwai shi na wannan abin da baka gani ban an gaya maka to kuma yaka ce kaza ne ka gani inna ala tanfir thumma sami'tu yaqulu ba'd bayan sai na yana ce ana nabi sassala rakasa lahunna rakasa lahunna kamar yadda akwai magana da aka yi na yin tsawafi hukumcin zai ta gaban mutane mutu yana tsawafi ana sallah ko kuma sa sutura a nan gudun kenan ɗan uwa ya ƙarar da mu a cikin manasik na shekul islam wannan ya halitta kenan babul muhassab babul muhassab sai kuma al-muhassab sabga'a sabga'a muhassab wani radiyallahu anhu qala laysa tahsibu bi shay'in ya da zango a muhassab ai kaga can an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma raqada raqada bil muhassab sai dan rumtsa a gurin da ake ce mai abqa muhassab to shin yanzu dole wanda ya aikin haji in zai zo sai ya tsaya ya dan ya da zango a muhassab tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka anan shine ya ce to babu al-muhassab wa radiyallahu anhu qala laysa tahsibu bi shay'in yace sabga a muhassab wannan ba komai bane ba bai daga cikin manasib inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai gurin sauka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan guri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zango ya huta kai ne daga nan misali ka tashi zaka je ka tani sai ka tsaya a bakin birji a huta misali to yanzu kaga zaman da aka yi ne ai bukata ce ta sago to yanzu ba za a ce ba duk in za a je kuma mi sai an yada zango a nan gurin kawai bukata ce ta sa kenan tana iya yiwa ba a gaje ba ba za a iskale ba a can gurin kawai za a iya hucewa to haka kenan wannan ne yasa iri-irin waɗannan gurare ɗin wanda nan sun san bai zauna don ibada ba ba a tsayawa ba a sauka gurin da ne ibada kamar yadda za ka ga wasu masu aiki hajji suna wannan sai misali aje gara sau aje gara hira aje kaza wani ma ya kaga ya bar ma wani rukunin alhali kuma yana ta ziyarar waɗancan gurare kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna ba a waɗannan gurare kin dan saboda gure ya zama sha'ira daga sha'air su kuma sha'air na addinin Allah Allah subhanahu wataala ya bayyana su manzara sai ya faɗi duk guraren da suke sha'ira ne daga sha'air inna safa wal marwa min sha'airillah sau da haka kaga iri-irin waɗannan gurare ne wanda suke sha'ari arafa ne safa marwa duk guraren da aka ambata ma wanda suke da alaƙa a wannan su wanda ba su daga cikin sha'ari in bukata ta kama don sira misali kaje ba da niyyar ta abu da ba kenan wannan fa lillahi alhamdu amma da niyyar kai ma kaje kace annabi sa sai ya zauna bari in je can in yi shiga halwa a can gurin zan yi halwa zan yi kaza a'a na raka abu Allah samu gani shi irin waɗanda abubuwan na tsakali da yawan ba Allah ya mamuwa faɗa ba baka iya abin da ta gani babu na zuwa bi tsuwa alhamdulillah mun gode wa Allah babu na zuwa bi zai tsuwa qabla an yadkhula makka wa nuzul bil batha allati bi dhul hulayfa idha raja'a min makka sai an nuzul bi zai tsuwa sauka zai tsuwa qabla an yadkhula makka kan mutun ya shiga makka والنزول بالبطحاء التي بذل هليفة إذا رجع من مكة كوكما متن يسبكا بطحاء ودتك أذل هليفة إن يداو يا يا ونا أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قبل بات بذي طول إن يداو يكون كان أذي طول دقني حتى إذا أصبح دخل سياوة يقري كما سيشيكا سيدنا عمر أن داو سيقمت عن سنة دندزو ونقري aka ce aka ce gurin nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya taba zama karkashin wannan bishe sai sa aka sai bishe da aka annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya karkashin ta yasa gaba daya ka tumbuke ta saboda itikadi na mutane irin shi ne zaka ga ai kafare dan dun mu bar abuwa na wannan sai suke raya irin wannan kufaikin sai ya ce ma ina ne da kaza gurin tarihi guri kaza hubbara hubbari wane ne ba goza gurin kaza duk wani gurin da dai da ake wasu magozanci to sai ka ga gurin an zo an gyara shi an gyara shi an yabi na wani gurin tarihi ne ka amince ga gani wanda kuma addinin musulunci duk yana ture waɗannan abubuwa saboda shi yasa aka samar da shirka a bayan ƙasa wai za na fara bizituwan wai za na fara bizituwan wai za marar bizituwan in ya zo gilmawa ta zituwan haka wa ba ta biya hatta yi su bi yakan kwana har gari ya waye wa kana ya zukur annan nabi sa kana ya fa'alu zalika wannan shi ibnu umar shine yake aikata haka ibnu umar shine yake kenan in gaba ta kama masauki ya kai ka nan gurin gaba hutu ya kai ka falilla da abu amma aikin tatan sai nan to wannan kuskure ne shi yasa kaga da ibnu umar da sayyidina umar ai kaga sayyidina umar ba aifin shi ko sayyidina umar yana daga wanda aka ce mi ai koyi da su kenan wannan wani ijtihadi ne na abdullahi ibn umar irin wannan abuwa shi yana ga duk gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wani abin da ma ake aikata ko da a fuska ce ta dabi'a to shi ma zai aikata wannan wannan ijtihadi ne ga shi amma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kaga ya har aikata wannan abin saboda haka kenan wannan ijtihadi na sayyidina umar baka dauko shi ba yanzu kai kuma ka maida dole duk inda ya kama sai ka aikata wannan abin na'am imam al-bukhari ya maimaita wannan a irtisal dukhul makka da kuma babu dukhul makka naharan aw laylan wannan shine karshen kitabul hajji wanda muka zo sai kuma kitabul umara satin gaba insha Allah zai zamanto mun shiga Allah subhanahu wataala ya sanya dukkan waɗanda suka aikata hajji baya Allah subhanahu wataala karɓa hajji jikansu masu shirin tsayiya bana Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa ubangiji subhanahu wataala ya bada iko aikata aiki hajji wadda take ta wadda take kubutacciya ya rabbal alamin Allah ya sa halima dukkanin al'umma musulmi aikata aikin haji kuma Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki da sassabci da rangwame a babu na haji ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe dukkanin waɗansu tsanance-tsanance da dukkanin abin da zai zama to tarnaƙi ne a ɓangaren aikata ibada wadda take taji ya rabbal alamin Allah ya karɓi kyawawan mu ya gafarta kusamuran mu ya mara yau mu albarka harban mu Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya tabbatar da mu da su akan tafarki ya kare mu daga zami ya rabbal alamin Allah ya yi damuwar masu damuwa ya yi tsananin masu tsanani ya rabbal alamin Allah ya mana albarka cikin duk abin da ya arzuta mu da shi kasashen mu da kasashe duk na musulmi da duk inda musulmi suke a duniya Allah ka sassabci da rangwame duk abin da zai zama totar na ne ga al'umma ta musulmi da damuwa Allah subhanahu wataala ya yi marasa lahiya masu majiyata Allah ya basu lahiya wanda suka riga mu Allah ya musu jin kai da rama ya suka kamakuncin su Allah ya arsa mana karshe wanda yake na gari ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحسن خروجنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you. Gracias.